الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد ينوى مسلمين ya ku masu azumi mu zamanto masu tsoron Allah saboda azumi an shar'anta shi ne don tabbatar da jin tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta su ga waɗanda suka gabace ku tabbas idan kuka yi shi za ku samu guduri na tsoron Allah mu yi riko da umarnin Allah mu nisanci abubuwan da Allah ya hana sannan mu ci tsoron son zuciya da dukkan abin da ke sa son zuciya babu hutu garai babu rabo garai babu nutsuwa garai sai dai idan ranta zamanto mai tsa'a da biyayya ga ubangiji da kuma ratayuwa da Allah shi kadai da nisantar saban Allah a asirce da kuma ɓoye da kuma bayyane. ya ku bayan Allah ku sani azumi da addu'a ibadodi ne guda biyu masu girma sannan wasu makamai ne masu girma daga cikin makamai na bautan Allah ubangijin talikai a tsakaninsu akwai haɗuwa mai ƙarhin gaske abinda ke nuna wannan alaƙa tsakanin azumi da addu'a faɗar Allah ta'ala ya ce idan bayuna suka tambaye ka game da ni kusa nake ko nesa to ka ce musu ina kusa ina karɓa addu'an mai addu'a idan ya kira ni da aka su nemi karɓawa ta ma'ana shi ne su yi imani da ni tabbas idan suka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su samu shirya ya zo a cikin wannan bayanin ya zo ne a ƙarƙashin ayoyi da suke magana akan azumi da haka idan ya zamanto matuƙar mai yin addu'a game da addu'a shi shine yana so a karɓa masa to sunna hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi nuni cewa azumi yana daga cikin dalilai na karɓan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'o'i guda uku karɓaffi ne addu'ar mai azumi da addu'ar wanda aka zalunta da addu'ar mai bulaguro wa'annan addu'o'in guda uku manzon Allah ya ce karɓaffi ne kaga addu'ar mai azumi ta shiga a ciki yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama in ya bude baki a wajen wasu mutane to sai manzo Allah ya ce masu azumi sun bude baki a wajen ku sannan mutanen kirki sun ci abincin ku sannan kuma mala'iku sun sauka a gare ku na rahama wani hadisi Ahmad ya rawaito shi manzo Allah ya kasance idan zai bude baki yana cewa ishirwa ta tahi jijiyoyi sun jarabta sannan lada ta tabbata in Allah ya so da ya ce lada ta tabbata in Allah ya so wannan ana ɗaukar sai zamanto labari ne wanda yake ba da ma'anar addu'a wa'innan hadisan da waɗanga asar da aka samu gaba ɗayansu suna fa'idantar da cewa azumi yana daga cikin dalilai na karɓan addu'a don haka yana akan mai azumi ya yi amfani da wannan lokacin na azumi nashi ya yi ƙoƙari a cikin yin addu'a ƙwarai don tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'arsa. Bayan Allah ku sani, lallai addu'a ibada ce, kamar yadda annab sallallahu Alaihi wasallama ya ce addu'a ita ce ibada. Idan yi zamanto ma'ana ibada ce, kenan ya jama tilas mai yi kwaɗayi a kan lizimtar ladubba na shari'a da hukunce-hukunce waɗanda ake kula da su. waɗanda suka zo a cikin dalilai dangane da abin da ya shahi addu'a daga cikin waɗannan ladubba su ne mafi girma mafi ƙarhi kaɗai ta Allah da yin addu'a ya zamanto Allah kaɗai kake kira da nisanta kiran wani wanda ba Allah ba addu'a ta ibada ko kuma ma'ana ta wasule ne Allah ta'ala yana cewa ubangijin ku yace ku kira ni zan karɓa muku wanda ya kira wani matacce ko ya kira wanda baya nan ko ya kira wani annabi ko wani waliyi ko wani mala'ika ko kuma aljani a cikin halin wadata ko kuma cikin halin tsanani to ya riƙi wannan abin da ya kira abokin tarayya tare da Allah saboda haka aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam don ya tsoratar da mutane game da wannan ya hana su game da yin wannan kiran wani tare da Allah daga cikin ladubban ana son mutum ya dinga maimaita addu'a ya nace kada ka yi guda ka bai a'a ka nace saboda Allah subhanahu wata'ala yana son bawan shi ya nace ko da yaushe yana kiran shi yana roƙonsa ƙaranci kai so uku saboda ya tabbata daga abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi addu'a zai yi addu'a su uku in zai yi roƙo kuma zai yi roƙo su uku a cikin addu'a daga cikin ladubban yin addu'a ma'ana lokacin da mutum zai yi addu'a yana da kyau ya daga hannayensa wannan shi ke nuna cewa ya kaskantar da kansa sannan kuma shi mabukaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wasu wurare yana daga hannuwansa domin yin addu'a a cikin wasu wurare ba ko ina ba sannan sunna ta yi nuni akan cewa daga hannu ma'ana a wajen addu'a yana daga cikin dalilai na karɓa addu'a sannan mutum ya gwama ya haɗa addu'arsa da abin da zai zamantawa dalili na karɓuwa addu'arsa kamar mutum ya yi tawassuli da sunan Allah kyawawa da siffofin Allah kyawawa in kuɗi yake so arziki yake so sai ce ya razzakin sukuri ilimi yake so ya alim allimni yana son Allah ya mashi fatahi ya fattahu hali da sauransu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ko kuma aikin kwarai wanda mutum ya san yayi dan Allah to yana iya yin tawassuli da wannan aiki yace ya Allah wannan aikin da ne in nayi dan kai Allah ka karbi addu'ata ko kuma ka biya mini bukata kaza kamar yadda Allah ya sanar da mu cewa kamar yadda yazo a cikin suratul al-imran ya ubangijinmu lalle mu mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani da haka mun yi imani yana cewa ku yi imani da ubangijinku da haka mun yi imani ubangijinmu ka gafarta mana zunubanmu ka kankare muna miyagun ayyukanmu kuma Allah ka kashe mu ka tada mu tare da mutanen kirki sai suka ambaci imani da farko da Allah da manzansa sannan suka ambaci bukatunsa shine Allah ya gafarta musu ya kankare musu zunubansu ya kashe su tare da mutanen kirki yana daga cikin ladubba na shari'a da hukunce-hukuncen da ake kula a kan da su wanda dalilai suka zo a cikin babe na addu'a kada mutum ya yi addu'a ta zunubi kada mutum ya yi roƙon abin da yake zunubi ne ko kuma abin da zai zamantawa sanadiyan yanke zumunta ko kuma mutum ya huce gona da iri cikin addu'a Allah ta'ala ya ce ku kira ne kuna masu ƙasƙantar da kai kuna masu ɓoyewa Allah baya son masu ƙetar iyaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu mutane za su kasance a cikin wannan al'ummatawa suna huce iyaka a cikin tsarki da kuma addu'a daga cikin ladubban addu'a shine mutum ya ɗaura niyya wajen nema da kuma wajen roƙo kada ya alaƙanta ya rata yadda ma'ana addu'a shi da roƙonsa a kan mashi'a misali shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayanku ya ce Allah ka gafarta mini in ka ga dama Allah ka ji kaina in ka ga dama a'a kawai mutum ya daura niyya cewa Allah zai gafarta mishi ya ce Allah ka gafarta mini Allah ka yi mini rahama babu magana ka ce sai in Allah ya ga dama a'a saboda shi Allah ba a tilasa shi ko baka ce haka ne sai in ya ga dama ne zai biya ma bukata daga cikin ladubban addu'a shine kada mutum ya yi gaggawa wajen neman ma'ana karɓa addu'a saboda Abu Huraira yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutum ba zai gushe ba bawa ana karɓa mishi addu'ar shi matuƙar bai yi addu'a da zunubi ba ko kuma yanke zumunta ko kuma bai nemi gaggawa ba sai aka ce ya manza Allah menene gaggawa a cikin addu'a manza Allah ya ce shine mutum ya ce na yi addu'a na yi addu'a amma ni ba ni ganin ana amsa wannan addu'an tawa sai ya yanke ƙauna ƙarshe sai ya bar yin addu'a wannan shine abin da zai sanya kenan ya yi gaggawa daga cikin abubuwan da suke hana addu'a ma'ana suke hana karɓuwa addu'a shine mutum musulmi ya nemi gaggawa wajen karɓa addu'a sai ya bar yin addu'a in ba a yi saurin karɓa masa ba daga cikin ladubba shine mutum ya yi ƙasa da muryar shi yana tsakanin ɓoyewa da bayyanawa shi bai ɗaga murya ba kuma bai ɓoye ƙware ba da Allah ya ce ku kira ni kuna masu ƙasƙantar da kai kuna masu ɓoyewa saboda Allah ba ya san masu ƙetare iyaka wannan su ne kenan abinda ya wannan huduba ta kumsa da haka yana da kyau mu yawaita addu'o'i a cikin wannan lokaci da muke ciki na azumi lokaci ne na karban addu'o'i dukkan wasu bukatunmu na alkhairi mu kankan da kai ga Allah subhanahu wataala mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a domin neman karbuwarta a wajen Allah a cikin wannan lokaci muna fata Allah ya karbi addu'o'inmu da muke gabatarwa ya biya mana bukatunmu na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya karbi azuminmu da sallolinmu da tsayuwanmu da sauran ayyuka da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa salatana wa sa'ir ibadatina Allahumma a'tiq riqabana min an-niran اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا أكرم الأكرمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أهوالنا وأهوال زوجاتنا وأولادنا وأهوال ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا وأن أيماننا ومن خلفنا وأن أيماننا وأن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم اغفر لإخواننا المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأف عنهم اللهم إن كانوا محسنين فزد لهم في إيسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين اللهم نور قبورهم ووسع مدخلهم وبرد مدجعهم وافتح لهم أبواب من الجنة ويأتيهم في قبورهم من ريحها وريحانها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا رب العالمين اللهم إن كنا محسنين فزد لنا في إحساننا وإن كنا مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآفنا وأف عنا اللهم نور قبورنا ووسع مدخلنا وبرد مدجعنا وافتح لنا أبوابا من الجنة فيأتنا في قبورنا من ريحها وريحانها إذا صرنا إلى ما ساروا إليه يا رب العالمين اللهم يسر ولا تؤسر اللهم يسر ولا تؤسر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان وزمان يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وسنة نبينا ودولتنا النيجر بكيد ومكر فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وسل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله